الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أزكى البشرية محمد بن عبد الله قائد الجود المحجلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم واي قريبك ويقوة safar shekarar hijira alif da ɗari hudu da arba'in da takwas wanda kuma ya dace da ashirin da biyu ga watan bakwai miladiya shekara dubu biyu da ashirin da shida za mu ɗora darasi na goma sha takwas a cikin littafinmu a alamun suna al-manshura لاتقاد الطائفة الناجية المنصورة نا الشيخ الألامة الحافظ ابن أحمد الحكمي عليه رحمة الله karatun da muka yi wancan sati mun karanta tambaya ta 41 madalilu ala ta'rifil iman bil arkani sittati inda tafsil menene dalili da ke nuna rukunin imani guda shida idan an ce imani rukunin shida ne mun yi ishara zuwa ga rukunin imani guda shida cikin amsar da malam ya bayar yayin da ya bayar da ita daga cikin hadisin jibril hadisin nan mai tsawo na umar dan khattab radiyallahu ta'ala anhu to yau za mu tashi tambaya ta arba'in da biyu ma dalilu huma min alkitabi jumlatan a menene dalili zai zama ma dalilu ha min alkitabi jumlatan haka ya kamata ya zama menene dalilin rukunnan imanin nan guda shida a cikin alkur'ani mai girma alkitab ana ana nufin alkur'ani jumlatan a dunkule alkur'ani ya ambace su abinda ya sa malam ya ce a dunkule saboda alkur'ani duka cike yake da bayanin waɗannan rukunan ta fiskar fayyacewa amma a dunkule alkur'ani ya ambace su eh alkur'ani ya ambace su qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الله يتي باشيني أيكم قري كو إيماني با أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب don kun juya fiskokinku kuna fiskanta mahudar rana ko kuna fiskanta mafaɗar rana da sunan sallah wannan ba shi ne kaɗai imani ba walakin nalbirra man amana billah sai dai shi imani ko aikin ƙwarai shi ne imanin wanda ya yi imani da samuwar Allah man amana billahi wanda ya yi imani da samuwar Allah da hakokin Allah wal yawmil akhiri ya yi imani da ranar lahira da fara-faranta da kuma abubuwan da za su auku a cikinta walmala'ikati da kuma imani da mala'iku, mala'ikun Allah a dunkule da kuma a fayyace, walkitabi da kuma littattafan da Allah ya saukar nan alkitab na nufin alkutub ba alkur'ani kaɗai ba, alkutub lamun ta alkitab jinsi ce da take wada jam'in littafi don haka wadda ya imani da mala'iku da littattafa da Allah ya saukar, wannan biyina hakan nan ya yi imani da annabawa, kaɗa hadda manzanni. Lafazin annabawa yana wakiltar har manzanni idan ya zo shi kaɗai. Haka lafazin manzanni wani lokaci yakan wakilci annabawa, amma lokacin da suka haɗu, aka ce manzanni aka ce annabawa, to ana ba wa manzanni wata ma'ana? ta ƙari akan ma'anar annabawa saboda su manzanni sun ɗara annabawa da makami a wajen Allah maɗaukakin sarki na ɗan wasu bambance-bambance da ke tsakaninsu wa ƙauluhu ta'ala ka haɗa da faɗin Allah maɗaukakin sarki inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar Allah ce mu kowane abu mun halicce shi ne da kaddara wannan kuma shine cikon da shida kaga can laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi dai kenan wal mala'ikati man amana billahi wal yawmil akhir biyu kenan wal mala'ikati uku kenan wal kitabi hudu kenan wan nabiyina biyar kenan to anan imani da kaddara bai zo a wannan wurin tare da waɗannan guda biyar din ba sai Allah ya ambace shi a wani wuri daban inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar mu komai mun halicce shi ne wato da kaddara in alheri ne kaddara ne in sharri ne kaddara ce wannan shi ya hada maka guda shida da aka yi ijima'i a kansu cewa sai mutum ya yi imani da waɗannan abubuwa guda shida gabanin ya cika musulmi kuma mai imani waɗannan rukunan imani ya gaskata su da yarda da su ba shi ne cikar imani ba shi ne yiwuwar musuluncin mutum cikar imani kuma sai an hada da ayyuka sai an hada da ayyuka imani yake cika shi yasa annabi sallallahu alaihi cewa al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba a'laha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatu al-adha 'ani at-tariqi wal haya'u shu'batu min al-iman yace imani reshi 73 ne na kololuwa cikin su shine fadin la ilaha illa Allah kaga fadin la ilaha illa Allah mun karanta cikin rukunin musulunci ba cikin rukunan imani ba faɗin la ilaha illallah yana cikin cika-cikan musulunci amma sai gashi an ambace shi a cikin imani yanzu sannan sai ya ce adinaha mafi mafi kaskancin rasan mafi karancin rasan imani shine imatatul adha anit tariqi shine kawar da abu mai cutarwa daga kan hanya kaga wannan aiki ne mutum ba zai gushe ba imaninsa yana ƙarfi imaninsa yana haɓaka har sai ya zo yana idan ya ga abin da zai cutar da ɗan uwansa a kan hanya zai kawar da shi ko ice ko kwalba ko rami zai toshe shi ko ko kwatami da yake wahal da mutane akan hanya ko menene duka zai kokarin kawarwa gwargwadon yadda zai iya don kar ɗan uwansa mai wucewa ya cutu kuma musulmi mai taron mutane akan hanya ya musu barazana ya kwace kudinsu ma yana cikin yana cikin rumfar imani wannan kuma mai kawar da kaya ko ice daga kan hanya shi ma yana cikin rumfar imani don ka fahimci fadin rumfar to sai dai wancan wanda yake tare-tare da karba da keta da mugunta imaninsa ya yi rauni ainin ana tsorace masa in ya mutu a haka zai iya karo da azabar Allah domin imaninsa ba zai hana shi azaba ba zai hana azabtar da shi ba idan har ya cancanci a masa azaba sai dai imaninsa ya masa sanadi wata rana ya fita daga cikin wuta zuwa aljanna sakamakon abin da yake da shi na imani shi kuma wannan da imaninsa ya kai shi yana kawar da abu mai cutarwa daga kan hanya wato bai gushe ba imani yana haɓaka a zuciyarsa har sai da ya zama imaninsa ya cika ya yi ƙarfin da hatta abin da zai cutar da wani wadda ba shi ya ajiye shi ba yana kishin ya cutar da ɗan uwansa musulmi to kaga wannan shi kuma su ne irin waɗanda suka yi fice a wajen Allah subhanahu wataala Allah yake alfahari da su ranar gobe kiyama Allah ka sanya mu cikin su malai yace wa sanadkuru insha Allah dalila kulli kullin alan firadihi wancan afwan wancan karshen wancan hadisin annabi sallama yace wal haya'u shu'batu min al iman ita ma kunya wani reshe ne na imani abu uku da ma ya ambata faɗin la ilaha illallah da kawar da abu mai cutarwa da kuma kunya sai ya zama waɗannan abubuwa guda uku su suke haɗa maka imani kuma kowane abu guda ɗaya ya ware wata gaba ce faɗin la ilaha illallah ya ware gabar harshe kunga sai da harshe ake rayuwar musulunci da imani sannan kuma reshe na biyu da aka buga misali da shi shine kawar da abu mai cutarwa daga kan hanya da shi kuma ya wakilci gabbai kun ga sai da ayyukan gabbai musulunci yake yiwa ina sallah ina azumi ina haji ina umra ina sauran ayyukan musulunci daga ake da gabbai sannan haka aka ambaci kunya ita kuma tana zuciya kun ga sai da zuciya ake musulunci ake imani babu zuciya ina aqida babu zuciya ina tawakkali ina inaba ina alkhawf ina arraja suna zuci so waɗannan gabbai na ɗan adam guda uku su ne gatarsa a imani da harcensa da zuciyarsa da gabansa su suke haɗuwa su gina masa musuluncinsa da imaninsa so an yi maganar rukunan imani guda shida waɗannan su ne rukunan imani amma an yi maganar kuma imani da ma'anar da ma'anar musulmi mai wadda yake da kamala ta imani to sai an hada da waɗannan gaban guda uku kamar yadda bayani zai zo a hankali karatun tauhidi muke aqida muke yi duk ina abubuwan zamu ci karo da su a karatu insha Allah malam yace zamu ambaci dalila kullin dalilan dalilin kowanne ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda shida da aka ambata alan firadihi kowanne shi ɗayansa insha Allah tambaya ta 43 ma ma'anar imani billahi azza wa jalla menene ma'anar imani da Allah mabuwayi madaukaki menene ma'anar imani da Allah wato na farko kenan daga rukunan imani shine imani da Allah me ma tukun ake nufi da shi aljawab amsa هو التصديق الجازم من صميم القلب بوجود ذاته تعالى شيني التصديق الجازم غسكتاوا دباب در غسكتاوا تتغسكيا تتبس من دباب شكا شيني التصديق الجازم غسكتاوا مر شكو من صميم القلب daga kokon zuci wato tun daga can cikin zuciya biwujudi zatihi ta'ala na farko gaskata samuwar Allah madaukakin sarki shin ma tukunna ka yadda ka gaskata babu dar a zuciyarka cewa akwai Allah allazi lam yusbaq bi ziddin wa lam yuqab bihi samuwar da Allah madaukakin sarki ba a gabace shi da kishiyar samuwa ba sannan kuma ba za a biyo bayansa da kishiyar samuwa ba me kishiyar samuwa rashi me, me, eh, me kishiyar samuwa uh, gabanin samuwarsa gabanin samuwarsa a ce an yi wani lokaci da babu shi me kishiyar samuwa a bayan samuwarsa a ce za a wani lokaci da zai kare a a lam yusbaq bi ziddin Allah ba a gabace shi da kishiyar samuwa ba don haka kafinsa babu wani abu kafinsa huwal awwal shine farko farko mara farko walam yuqab bi diddin sannan kuma ba za a biyo bayansa da kishiyar samuwa ba mana ba wani lokaci da za a ce Allah ya kare kuma wani abu ya saura to shi ba zai kare ba balle wani abu ya saura shi sa ce huwal awwalu wal akhiru shi ne farko farko mara farko wal'akhiru shi ne ƙarshe ƙarshe mara ƙarshe shi sa Allah ya ce inna nahnu narithul arda wa man alaiha mu ne masu gaje ƙasa mu gaje waɗanda suke ban ƙasa mai gado kan ina tafiya ake a bar shi to Allah ta'ala yana nufin kowa zai tafi shi kuma yana nan duk abin da aka mallaka za a tafi a bar shi amma ba dan zai amfana da shi ba sai dan cewa duk shekarunka duk tsumulmularka duk tattalinka duk kwaɗayin kayanka za ka tafi ka bar shi wata rana wanda ya gada a wajen kama zai tafi ya bar abin da ya gada shi ma wanda ya gada a wajensa zai tafi ya bar abin da ya gada ga sunan gonakai ne na iyaye da kakanni ai har yanzu gonar tana nan wasu masu tattali za ka samu gonarsu ta kakanninsu shekara 200 tana nan a hannunsu har yanzu an mutu an bari an gada an mutu an bari an kacancana an gada an mutu an bari an kacancana an gada tana nan a family ba ta fita daga hannun family ba amma fa tana canza mamallaka saboda karewa ake kuma yanda ka gada haka kai ma za ka mutu ka bari a gada mai gado na ƙarshe wanda ba a gadonsa shine Allah madaukakin sarki shi ko daga shi kallo ya ƙare saboda shi ba abin da zai yi da shi sannan shi kuma ba zai tafi a gada ba sai dai ya markaɗe shi ya shafe shi ya kuyi umarni a naɗe shi kenan duniya ta tashi a komawa ta rayuwar kuma ta daban don haka Allah shi ne mai wanzuwa to sai ka yi imani da wannan gabaninsa babu sannan haka babu wani abu a bayansa kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram Allah ta'ala ya ce duk wanda abin da ke ban ƙasa duk wanda ke ban ƙasa zai ƙare amma fiskar ubangijinka yana nufin zatin ubangijinka yabqa shine wanda zai wanzu zai dawwama wa huwal awwalu malan yace Allah shine farko falaysa qablahu shay'un kafinsa babu wani abu wal akhiru Allah shine karshe falaysa ba'dahu shay'un bayansa babu wani abu wal zahiru kuma Allah shine madaukaki nan az-zahir da ake nufi na daukaka na daukaka Allah ta'ala yace huwal ladhi أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أي ليعلوه Allah shi ne wanda ya aiki manzansa da shirya da addinin gaskiya liyuzhirahu ala addini kullihi don ya ɗaukaka addinin akan dukkan sauran addinai da haka az-zuhur yakan zo da ma'anar wato al-ulu falaysa ba'dahu shay wadh-zahir shine madaukaki falaisa fawqahu shay'un sama da shi ba wani abu ka gani ko shine madaukaki wanda sama da shi ba wani abu ba abin da yake sama da Allah a matsayi matsayinsa ne sama da na kowa a zati zatinsa ne sama da kowa a fin karfi fin karfinsa ne sama da na kowa to haka Allah yake don haka shi Allah shine madaukakin da laisa fawqahu shay'un babu wani abu sama da shi wal batinu kuma Allah shi ne makusanci nan kuma ba ɓoyayye ba makusaci tare da cewa Allah maɗaukaki ne ya ɗaukaka to ɗaukakarsa kuma ba ta hana kusacinsa ba shi ne makusaci falaisa dunahu shay'un kafinsa ba wani abu ba wani abu da ya fi kusa da kai kamar Allah kafinsa ba wani abu an gane ko da Allah ta'ala ya ce menene walaƙad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu sai ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid hakika mun halicci mutum kuma mun san abin da ransa ke sakawa wa nahnu aqrabu ilayhi kuma mu mu muka fi kusaci da shi min hablil warid sama da igiyar wuyansa sama da igiyar wuyarsa jijiyar wuyarsa da aka halicce shi da ita Allah ya ce mun fi shi kusa ce da ita so babu wani abin da ya fi Allah kusa da kai tare da cewa shi kuma tare da cewa subhanahu wa ta'ala abinan makusaci ne tare da cewa mafi maɗaukaci ne amma makusaci ne kusacin da babu wani abin da ya shiga shamaki tsakaninka da Allah a ce wani ya wani abu ya san wani abu game da kai kafin Allah wani abu ya riga ya Allah a kanka abu ya same ka Allah bai sani ba na alheri ko na sharri a'a Allah ya riga yi saninka akan komai kuma ya riga yi aukar da abu akan ka kafin komai shine kusacin waɗannan sunaye da siffofi na Allah maɗaukakin sarki shi ya ambace su da kansa cikin alƙur'aninsa mai tsarki huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya sharhin waɗannan sunayen guda hudu huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin sai annabi alaihi salatu wasallam sai ya fassara su huwal awwal antal awwal falaysa qablaka shay'un wa antal akhiru وليس فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء Allah kai ne farko kafin ka ba wani abu kai ne ƙarshe bayan ka ba wani abu babu bayan ma inda ba mai karewa ba ne sannan kai ne maɗaukaki sama da kai ba wani abu kai ne makusaci da kafin ka ba wani abu da ya fi ka kusaci da halittunka hayyun qayyumun kai imani da cewa Allah rayayye ne qayyumun kuma tsayayye ka gane waɗannan ma'anonin guda biyu hayyun rayayye ita kanta rayuwar wacce rashi bai gabace ta ba mutuwa ba za ta riske ta ba duk yanda ka ji rayayye ba Allah ba an yi lokacin da babu shi halatai alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura duk yanda ka ji rayayye akwai lokacin da da babu shi kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum an yi lokacin da babu rabbana amatta amattana sanataini wa ahyaytana sanataini an yi lokacin da babu halittu amma shi Allah madaukakin sarki rayayye ne rayuwar da gabanin rayuwarsa ba a yi rashinsa ba sannan haka rayayye ne rayuwar da mutuwa ba za ta riske ta ba sai ka sa wannan a cikin kundinka na imani da Allah qayyumun sannan Allah tsayayye ne tsayayye in an ce tsayayye shine wanda yake mai cikakkar kula kula da kansa da kula da halittunsa an gane ko yawwa yanzu in baka misali da qayyumiyya Allah ta'ala ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i maza tsayayyu ne akan mata me ake nufi da tsayayyu akan mata mata suna daka maza suna tsaye ah tsayuwa ta kulawa kai ma sai aka ce qayyum ne akan me akan iyalanka qayyumiyarka akan iyalanka ita ce ka samar musu gurin zama ka samar musu abin da za a sa a bakin salati safiya da maraice sannan kuma ka samar da ɗan tufafi ka samar da ruwan sha babu ba ana jinya ka yi buge-buge ka nemo abu da za ka nemo tarecen tarecen za a fita sai da izininka makaranta wane ne haka kana mai tarecen tarecen ita ce ƙayyumiyar an ɗora maka wannan alhakin da wannan nauyin da wannan kulawar kai ma ka gwada ka ga ɗan iya famulinka yaya kake gani wani ta ce ƙayyumiyar to amma da yake kai ɗan adam ne ba Allah ba ne ba taka ƙayyumiyar akwai rauni akwai rauni ainin akwai abubuwa da yawa da suka fi ƙarfinka akwai abubuwa da yawa da ake baka sani ba in ka fita daga gidan daga nan ba ka sanin me yake faruwa ba ka da masaniya sai abin da aka baka labari don haka sannan kuma kakan kwanta kai bacci ko da safe ko da rana ko da daddare sannan in baka nan baka sanin me ke faruwa akan munafurce ka akan ha'ince ka cikin kulawar taka akwai rauni to shi yasa babu mai kamar yadda ba mai cikakkiyar rayuwa kamar Allah haka ba mai cikakkiyar kula kamar Allah saboda shi kuma shi yasa kun ga Allah ta'ala sai ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum sai ce me la ta'khudhuhu sinatun wala nawm dan Allah ya gwada maka cikar rayuwarsa da cikar tsayuwarsa sai ce maka la ta'khudhuhu sinatun wala nawm gangadi ma baya yi balle bacci saboda me saboda in ka ga mai gangadi wata ran zai bacci in ka ga mai bacci wata ran zai mutu amma Allah gyangyaɗi ma baya yi balle bacci sannan duk sanda aka samu gyangyaɗi za a samu gafala lokacin da kai gyangyaɗin nan wani abu ya faru baka sani ba balle ka kwanta kai bacci la magana ta kare to amma shi Allah maɗaukakin sarki saboda cikar kula baya gyangyaɗi balle bacci saboda gyangyaɗi da bacci rauni ne wani abu zai kubce maka a kular da kake yi sannan babu lokacin da za a ce baya nan kai kuma akwai lokacin da za a ce baka nan sannan babu abin da za a bashi labari sai dai ya bada labari wa huwa alimul khabir masani ne wanda zai bada labarin abin da kuke aikatawa kai kuma me ko ka sani ma sai an baka labari akwai abin da sai an baka labari don haka Allah subhanahu wataala a hayyun ne mai cikar rayuwa ne qayyumun mai cikar tsayuwa da kulawa ahadun sannan daya daya ne shi kadai ne babu wani Allah shi kadai ne shi kaɗai ne Allah ba zai yiwu ba su zama su biyu ba zai yiwu ba yanzu ko a gidanka ne zai yiwu a ce ko biyu ne mijin matarka ba zai yiwu ba inda wani gardi a gidanka wadda ake gani yana shiga yana fita mai wa kaninka ne da ɗaki a zauren kofar gida ko kuma ɗanka ne uwarsa ce a cikin gidan ko ya dukkansa ko kuma abin ɗan wanka ne ko ɗan kaninka ne ko ɗan kaza ne ko wane ne haka amma ba miji ba ne ko ya fi ka girma sai dai a bashi wani suna ba miji ba kuma matsayinsa a cikin gidan ba irin naka ba ne ba zai zama miji ba to sai Allah ne zai zama shi biyu yanzu kai masa daki ka je ka bayar wata yan dubu biyar ko dubu goma irin auren da kama wani dubu biyu ne masa dakinsa akan wannan ne aka ɗauka aka baka ka zama miji kuma akan wannan ɗin da ka bayar ɗin don kana ba da ci da safe da ci da rana da ci da daddare da ɗan tufafinmu nan na gargajiya sai sau ɗaya a shekara wannan dalilin ne sa ka zama kai kaɗai ba wani ba zai taya ka ba to shi kuma da ya halitta ba da ba dubu biyu baro aka ba shi halitta shi ya samar da ita kuma ta komai shi ya samar da ita kuma sai shi ne za a raba masa wani su zama su biyu ko ba haka ba to idan kai kana ganin ba zai yiwu ku zama mijin ma ko biyu mijin matarka ba to ka fara tsarkake Allah da tsabtace shi don ba abin da ka bayar in za a kwatanta da mallakar Allah ba abin da ka bayar da zai sa ka cancanci kaɗaitaka a wajen matarka shi kuma Allah bai cancanci kaɗaitaka a cikin halittarsa ba ahadun shi kaɗai yake samadun wanda ake nufi da bukata malamin tafsiri sun fassara samad an rawaito daga abdullahi dan abbas cewa as-samadu shine allazi la yaftaqiru ila kulli shay' wa kullu shay'in yaftakiru ilayhi shine wanda baya bukatar komai kuma komai yana bukatarsa wannan shine samad wasu suka ce alladhi la jawfa lahu shine wanda bai da ciki ka san inda ciki to fitina ta zo da kwadayi da handama da baba kere da cin hanci da cin baki da komai ma inda akwai ciki to matsala ta zo alladhi la jawfa lahu da bai da ciki ƙarshen rafin bukata kenan domin in ka ji bukata to akwai ciki to cikar bukatar Allah ta kai ga shi baya bukatan komai kuma komai yana bukatarsa babu wannan sai Allah duk duniya babu wannan sai Allah shi kadai ne ba zai yi ko baka bukatan komai ko baka bukatan komai ai ko ba wanda yake bukatarka sai an same ka mai bukatan komai ko baka bukatan komai sai an samu kai masu bukatanka ka da haka Allah ba zai yi a ce baka bukatan komai ko baka bukata a wajen kowa a nan anguwar a wata anguwar akwai wanda kake bukata a wajensa ko baka bukata a wajen kowa a nan garin a wani garin akwai ogoginka dole ne zai iya yi wa anguwar nan ka fi karfin kowa baka bukatar taimakon kowa da agajin kowa zai iya yi wa a garin nan ma ka fi karfin kowa sai abin da kace wal'alla zai iya yi wa kai ba zai yi ba saboda mai yiwa wadata ce da mulki za ta sa kafi ƙarfin kowa sai abin da ka ce amma kuma ƙarshe shadda ka za ta iya toshewa za ka bukaci wani oh kana da mata za ka bukaci ta kana da ɗa kana bukatarsa kana da farce za ka nema a yanke maka kana da kayan zakawa za ka nema a wanke maka ba wani mawadaci da ba shi da bukata sai Allah sannan shi kuma kowa yana neman sa kowa da komai in na ce kowa da komai ina nufin kowa da komai yana neman Allah lam yalid wa lam yulad shine wanda bai haifa ba wa lam yulad kuma ba a haife shi ba ba wanda ya haife shi balle ya isa da shi shi kuma bai haifa ba balle ya zama yana da bukata duk wannan rauni ne wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma Allah ba shi da tamka ko ƙwaya ɗaya kufu'i shi ne tsara tanka sa'a aboki ba shi da Allah ta'ala ba shi da aboki ko sa'ansa a ce mate classmate ko wane ne mate waye mate tsaran shekaru ko tsaran gwaninta ko tsaran ilimi ko tsaran rayuwa ko tsaran kaza ba shi da ko ɗaya wa lam yakul lahu kufuwan ahad kwaya daya bashi da tsara wa tauhiduhu bi ilahiyatihi sannan imani da kadaita shi da allantakarsa cewa shine kadai Allah wa rububiyyatihi da kadaita shi a ayyukansa cewa shi kadai yake ayyukansa wa asma'ihi wa sifatihi da kuma kadaita shi a sunayensa shi kadai ne mai waɗannan sunayen wa sifatihi da siffofinsa shi kadai ne da wannan siffofin subhanahu wa ta'ala tsarkaken sarki mai tsarki da buwaya da lokacinmu ya tafi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka yi daidai Allah ya fi mana kurakurai wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh